بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتر الله دي أشرين دا تقوص بوتن شوال shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine ainihin wato darasi na biyar cikin jirgin darasa da muka yi wata ke da haƙoƙin malamanmu wanda muke gabatar da shi daga cikin wannan ainihin handout Allah ubangiji ya samu dace dan za a iya tunawa mun tsaya akan gaba ta takwas wacce malam ya kawo mana ita domin bayani akan cewa yana daga cikin haƙoƙin malamanmu akan mu ɗalibai kada mu matsanta musu mu zama muna da naci wajen tambaya wanda har za ta sa malami ya zama ya ƙosa da kai za mu tashi a gaba ta tara inda ya ce tasi'an Allah ya ba indahu ahada yana daga cikin haƙƙin malaminka a kanka ya kai ɗalibin ilimi shine kar ka dinga kai mashi gulmar kowa ba wai malami kaɗai ba dama gulma ɗaya ce daga cikin zunubai waɗanda suke sun samu rawaj tana da farin jini sosai a cikin mutane gashi kuma zunubi ne mai haɗari ƙwarai da gaske yana da haɗari a rayuwar mu ta duniya sannan kuma yana da haɗari a makoma yana daga cikin abubuwan da ke iya jawo mutum ya zama fallasashi a ranar alkiyama Allah ka tsare mu sannan wato hani na musamman shine karka dinga kaiwa malaminka gulman mutane ya zama duk in ka zauna a gaban malaminka ko wata hulɗa ta haɗa ka da shi ake bance baka da baka da aiki in banda gulmar ɗan uwanka ɗalibai ko wasu malamai musamman wanda kasancewa yana da takun saƙa da su ko suna da bambancin fahimta wannan mummunar ɗabi'a ce min ijlali shekhi Allah ya mutaba indahu ahada yana daga cikin girma malami kada ai gulmar kowa a gabansa wa Allah yuzkara indahu ahadun bisu'in ahadun bisu'in kar a ambaci kuma kowa a wurinsa sai ai da wato da wani mummunan magana illa ashabal ahwa indai ba yan bid'a bane fa innahum la ghibata lahum su yan bid'a babu gulma a cikin al'amuran su ambatan laifuffukan su da bayani akan bid'ar su da rashin kyakkyawan tafarkin su to wannan baya cikin gulma ana iya ayi wannan dan maslaha malin yace ashiran abu na goma at-tasabbut fi naqli anhu wa ilayhi taka tsantsan da tantance maganar da zaka karba a gun malaminka da kuma da zaka kai mishi a matsayin ya karba la yahillu li talibi al-ilmi an yanqula ila shaykhihi ma yughiru as-sudur baya ga haramcin gulma din kuma baya dacewa bai halasta ga dalibi ka dosa zuwa kana baiwa malamin ka labarin ababan da za su kuntata zuciyarsa wa yuthiru al-ihan da ababan da za su tasar da gaba wato koda ba gulma bace wani abu ne wanda yake wani sirri ko wata magana wacce ka san wannan magana za ta iya jawo fitina tsakanin shi da dan uwan shi abokin da'awa ko wani malami ko wani ainihin abokin harkarsa ko a cikin wata saha ta da'awa ka daina zuwa kana kai labarai waɗanda ka san cewa wannan labaran fitina kawai za su yada wa kadhalika alayhi an yatasabbata fi naqli an sannan kuma labarin da malamin ka zai baka yana da kyau ka zama ka tantance labarin kafin ka kai shi gaba wala yanqula anhu kullama sami'ahu min karka ce wai duk abin da malamin ka ya faɗi sai ka je ka ba da labari lianna shekha qad yakhussu talamizahu wa tullabahu bi ba'd al-umuri allati la yuridu an yattali 'alayha ghayru sai wani labarin da malamin yake baka yana baka ne saboda yana ganin ka matsayin makusanci ya sirranta maka ne sai kuma da ka tashi ka je ka ba da labari wani wala ka da labarin iyalan gidan malamin shi yake ko labarin wata fitina ko wata rigima ko wata cuta ko wani abu can da bai da alaka da karatu zai je ya labarta cewa ai malamin mu ya ce kaza ai an maye mishi kaza da sauransu wannan baya daga cikin ladabi da sanin ya kamata wa alaihi an yastahiba hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kullun ka dinga matso da wannan hadisin kusa da kai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kafa bil mar'i ithma an yuhaddisa bi kulli ma sami ya ishe ka zunubi a ce duk abin da ka ji sai ka je ka faɗi kai ka zama wato a ɗan jarida kenan wanda baka da taci baka da rariya ta zace labarai duk abin da ka ji ko za ka je kana faɗa yawaita ba da labari wanda bai da wata maslaha to ba alkhairi bane wannan hadisi ne da sahihi ne al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi kuma Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin Sahih Sunan Abi Dawud ahada ashar gaba ta 11 cikin waɗannan ladduba masu albarka azabbu waddafu an daga cikin haƙoƙin malami akan ɗalibinsa akwai azabbu waddafu an kare mutuncin malaminka da tunkuɗe shubha ko wata magana mummuna da aka danganta mishi min haqqi shaykhi ala tullabihi an yadhubbu wa yadfa'u anhu bi haqqin yana daga cikin haƙƙin malami akan ɗalibinsa ɗalibai su dinga kiyaye mutuncin malamansu suna kare su amma karewa ta gaskiya ghaibatan kanat aw idha nusiba ilayhi shay'un ghibatan kanat aw idha nusiba ilayhi shay'un la yasdal tasihu nisbatuhu ilayhi aw la yaliqu bi amsali wato in an yi gulmarsa wajibi ne ka kare wannan magana da aka faɗa mummuna a kansa ko an danganta mishi wani abu wanda bai inganta ba wajibi ne akan ka kare cewa wannan abun ba haka yake ba ko an danganta mai wani abun da san bai dace da mukaminsa da darajarsa ba wajibi ne ka kare an asma binta yazida قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضب عن إرد أخيه بالغيبة بالغيبة كان حقا على الله أن يأتقه من النار man zabba an irdi akhihi bil ghaiba ne wannan ba ghaiba ba bil ghaiba a inda baya nan wanda ya kare mutuncin dan uwansa a inda dan uwan naka baya nan kana haqqan ala allahi an ya'tikahu min an wannan Allah ya daura wa kanshi cewa zai yanta wannan mutum daga wuta mutum baya waje a aibata shi da wani aibi wanda ba daidai ba kai kuma ka tsaya wajen kare shi a matsayin shi na dan uwanka musulmi wannan falala ce mai girma to balantana kuma a ce malami ne wanda ya karantar da kai hadha al-fadlu liman dhabba an ayi muslim yace kaga wannan magana falala ce wancan hadisi da Imam Muhammad ya rubuto shi da Tabarani da isnadi kikkiawa to kaga wancan wannan falala ta shafa wanda ya kare wani musulmi ne ga magarin musulmi fa kaifa biman yadfa'u wa yadhubbu an warasatil anbiya to me kake tsammani game da wanda yake kare magada annabawa min al ulama'i wa tullabil ilm yake kare mutuncin malamai da daliban ilimi lianna ta'ana fihim ta'anun fid din saboda su malamai idan kana ana suka su suka tana koma zuwa ga addinin da suke karantawa ne kai kuma da ka kasa kare su ka ga rashin kare su zai iya koma zuwa ga rashin kare addini kenan zaka su suna da wannan falala masu suka su suna da fatan addinin malam yace wasaddul lil khalqi an al intifa'i bihi wal istifada min ilmi kuma kaman katange ya ana sukar malami kokari ne na katange masu sauraren shi daga stimore ilimin sa domin da zarar mutuncin shi ya zube darajar shi ta fadi a idan su karama shi ta sawarwarce to ba za su ci more ilimin sa ba kaga an yi asara gaba daya ورحم الله الحافظ ابن عساكر الله يغفر تاوى الإمام ابن عساكر رحمه الله حين قال يا إندي كيتوا اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاتي يا كي أنقوانا نرقى الله سبحانه وتعالى إذا تدنيني لكي إزواغ أبن ديكيسو وجعلنا ممن يخشاه الله يسنى مدد كما سسعورنسا ويتقيه حق تقاته Allah ya sanya mu daga cikin masu yin wa Allah taqwa taqwa iyakar taqwa ka sani cewa anna luhumal ulama'i masmuma namun malamai guba ne wa adatullahi wa adatullahi fi hatki asari muntaqihim ma'luma kuma an san al'adar da Allah yake yi sunnar Allah game da tona asirin masu cin zarafin malamai abu ne sananne Allah bai kyale masu cin zarafin malamai sai ya tona musu asiri sai ya wulakanta su sai ya tabar da su wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allah qabla mautihi bi mautil qalbi duk wanda ya zama ya saki harshen sa akan malamai yana ta sukar su bisalbi yana kwabe musu rigar mutunci ibtalahu Allah qabla mautihi kafin ya mutu mutuwa ta gaske za ga Allah zai zarafce shi bi mautil qalbi ita shi za ta mutu bayi da zaga bayi da imani bai da sanin ya kamata bai da ainihin kwarjini abubuwa da dama za su faru gare shi in kana so ka ga misali a wannan zamanin na irin wannan mutumin to kalli wannan mutumin na Kano dan gidan Nasiru Kaba da ya saki harshen shi akan malaman musulunci babu malamin da bai aibata ba wataƙila yanzu a lissafa ya aiba malamai ya aibata malamai halafin fusa bai jibe da Allah ya dishi to wannan shine yadda Allah yake da mutane suka dauki wato aibata malamai suka mai da shi sana'a ya zama baka da baka da dandana in banda cin mutuncin malamai da wulakanta su da ganin cewa ba su kai komai ba al-imamu az-zahabi Allah ya gafarta mishi yayi magana a tarihi ibnu hazm Allah ya gafarta mishi duk da ya nuna falala da daraja da ilimi da irin yadda yake san ibnu hazm yace amma ibnu hazm Allah ya jarabce shi da sakin harshe akan malamai yace dan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya kwashi albarkar cikin littafansa yace ga littafai nan masu falala masu ilimi da yawa a cikin su amma wasu su ba su wuce kofar dakin sa ba anan aka bar su ya littafan sun ki yaduwa sun ki zama wato littafai da mutane ke itimadi da su ko mun gani yanzu ko almuhalla ta shi ka duba abin da ke cikin almuhalla na ilimi amma wuri nawa zaka ji ana karantar da ita mutum ne za ka je yana karatu yana hujja da muwadda muhalla wato lissafin ya kamata a ce kimarsa da amfaninsa ya wuce haka amma al'azhari yake cewa yana ganin wannan Allah ya ma ibnu hazmi wannan abu ne da za a musafa tare da cewa fa yana da uzuri da ake bashi ne ya kai shi zuwa ga wannan abu amma yadda ya mu'amalanci malamai a cikin maganganunsa da tafansa malamai ɗan uwanshi suna ganin hakan bai dace ba Allah ya gafarta musu gaba ɗaya almuhimu shine wajibi ne ka iya bakinka wajen magana da zaka faɗa akan malamai ko da sun yi kuskure ko da za ka yi musu naƙadi ko da wani ya faɗi fatawar da ba haka kake so ba ko ba taimaka ba to wajibi ne a lazimci ladabi gare su kuma kaga wannan ladabin mu hatta a nan ƙasashen mu mun san da shi daga baya ne ya rikirkice domin hatta malamai wanda zamu ce musu kamar local malamai irin malaman islamiyya malaman makarantar allo malaman makarantar boko a da can mun sani iyayen ƴaƴa suna wa malamai babban girmamawa da addu'a idan ɗanka ya kai izu kaza sai ka je ka yi godiya wa malamin sai an kai sadaka sai an girmama shi idan idan ƴaƴa suka gama makarantar islamiyya sai iyaye sun zo suna ta godiya balantana ce yaro ya haddace alqur'ani sai an yi wa malamin shi ta goma shi da haka ake to daga baya sai abubuwa suka canza rayuwa ta zama materialism yayi yawa aka wayi gari ba a san mutuncin malamai ba ana wulakanta su ana ana ainihin wato abin nan raina alkhairin su za ga mafi karanci shine sai sai zama baka ci moriyar ilimin ba ko kayi karatun a wurin su in dai baka ga darajarsa ba sai ga ilimin bai da wani albarka bai da wani amfani wani ma ba za a san cewa kayi ilimi akwai mutane da dama yanzu ana lissafin wato ɗalibai alal misali jama'a da suka je jami'ar islamiyya suka yi karatu ta madina wanda a jami'ar islamiyya za ka yi cewa ita ce ka'abatu al'ulumin islamiyya a yanzu za a wataƙila a najeriya nan kaɗai akwai sama da mutum dubu a zaware a garuruwan musulmai a musamman arewacin masu phd kawai za ka yi samun watakila mutum ɗari kama a ce ushirin wannan duhun wannan kawai ina takahuni ne amma waɗanda za ka iya cewa an ji labarin iliminsu allah ya sa wa ilimin albarka ga baki ɗaya a yadda ake gani a yanzu watakila ba su isa mutum ɗari ba ka ta lissafa wane wane dakta wane dakta wane har za ka lissafa da ƙyar zaka kai kan mutum da shi ka kaman ɗaya bisa goma ke to sai sai ka fara tambaya to sauran me yasa ba su zama malamai ba domin wannan shine manufan makaranta a koya mutane ilimi su dawo su zama malamai wasu za ka ga wasu wani yanayin rayuwa ne wani abu ya tare mishi gaba kasuwanci ko sana'a ko aikin gwamnati ko siyasa wani halama ya rasu ne wani abubuwa da iri daban-daban amma daga cikin ababen da wasu daga cikin mutanen da suka yi jami'a suka mulahalanta shi ne waɗanda irin wannan fitinar ce ko dai a inda suke tun kafin su tafi ko kuma can inda suka je ko bayan sun dawo akwai raini tsakaninsu da malaman da ke tare da su musamman wannan da ake ganin ba su je jami'a ba to wannan rainin da suke wanda ya gabace ka ko da ka je ka fi shi don Allah ya so kawai sai jarabce ka daga kuma ba za a ji labarin ba sai zama kamar babu kai ko kuma ko ga ilimin sai Allah ya kaddara bayi da ke kewaye da kai ɗalibai su ƙi buƙatar iliminka kana so ka koya musu ma kowa ma ya ƙi zuwa wani ya gina masallaci yana da santa ya sa darasi ya buɗe majalisi ya kira ɗalibai wani ma har ya rarraba littattafai amma sun ƙi zuwa don da za ka bi tarihi sai ka tsaya da wata wato irin wannan badakala wajen cin mutuncin na gaba da shi da haka zama mai kokari mu kiyaye wannan yana da hadari kwarai da gaske bayan zunubi da kake tarawa kanka tun a nan duniya to Allah yana iya jarabtar ka da irin waɗannan damuwa domin kuma wannan damuwa ce a same ka kana da ilimi kana so ka karantar mutane su nuna ba sa son ilimi ba su gaya maka da baki bari amma aikin sa da cewa ba sa bukatar wani ilimin naka babu shakka akwai frustration akwai kunci a ciki Allah ka tsare almuhim ɗan uwa masu albarka mu yi kokari mu kula da mutuncin malamai a yanzu za ga ko wanda suka mai da mutuncin malamai kamar shine nakiya da suke tsotsa su zagi wannan su aibata wannan su ce wannan dan bid'a ne wannan khawariji ne wannan kaza bi haqqin wa bi ghairihi ba daidai bane musamman kuma zai zama ana yi ne da nufin cin mutunci ko cin zarafi sai ga Allah sai ya jarabce ka da wata fitina a rayuwa wani ma fitina da Allah zai jarabce ka sai ka ga ma ba a san faɗanta saboda muninta Allah ka tsare fal ulama hum awliya'ullah malamai da kake ganin su waliyi ne na Allah mazuwa Allah wa in lam yakun al ulama hum al awliya falaysa lillahi wali in babu in malamai ba waliyi bane to babu wali ke kama qala al imamani abu hanifata wa shafi'i Shafi'i da Abu Hanifa a cikin fasarar suna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun suka ce in lam yakunu ashabul hadith ko al ulama kamar da makaranta cikin sharh ashabul hadith ko faman hum suwaye in ba su ba wa qad a'lana Allah harbahu ala man ada lahu waliyyan min al awliya Allah ya yi ilan Allah ya sanar da cewa zai yaki da duk wanda ya gaba da wani cikin waliyansa da yace man adali waliyan faqad adantuhu bil harb yana cikin bukhari wannan hadisi mun shayin magana akan shi fa kama anna intiqas al ulama'i wa shaynahum ismuhu azim kama yadda yake cin mutuncin malamai da wulakanta su wato yana da zanubi mai girma kadhalika zabb wa daf'u anhum fadluhu wa thawabuhu jazil hakanan kuma kare malamai da ganin falalarsu shi ma ladan shi yana da gwaɗi fal jaza'u min jinsil amal kuma da kaida take asani ashar abu na goma sha biyu tuqalu asaratuhum wala tunsharu zallatu yace ana kokari a karanta yau a tuntuban su kaga tuntuban malami to ka karanta shi ka koyi shi kar ka ainihin bayyana shi in ba ko ta maslaha a addinance ba sannan kuma ba a yada kurakuransu in haƙƙi shiyuhi ala tullabi an yaghfiru zallati yana daga cikin haƙƙin malamai akan ɗalibansu shine ka yi haƙuri akan abin da suka maka ba daidai ba mun sha faɗa irin yadda muke haƙuri da iyayenmu da ubanninmu da jagororinmu a harkar rayuwa wanda ke koya maka sana'a ko professor da shine supervisor ɗinka a makaranta ko oganka kana koyon aikin likita ko kana koyon aikin kafinta ko kana koyon aikin ainihin wato noma ko kiwo wanda yake koya maka wannan abin zai maka wulakanci ya sarra shi amma kuma kullum da kai da duk wanda ke kaunarka kuna kokarin fahimtar sa garin da cewa eh ba komai ai lokaci ne zai wuce ai dama mai koyo sai yayi hakuri ba haka bane yanzu zaka je ka ga mai koyon aiki a garejin mota za ka je ka kai ɗanka garejin wata za ku mai aiki wani ƙato ya cire kebur ya zane shi ko fambel ya mai duka kuma in ya dawo gida ka ba yaran haƙuri cewa ya haƙuri abin zai wuce mai koyar da tela ya zaunar da yaran mutane ya tuma mai aiki ya hana shi ko ƙwandala saboda yana koya ne irin aikin nan na azumi su za su ta yi shi kuma ya ta danne kuɗaɗen kuma duk sai ka ga da kai da kaka yaron da yaron duk kun yarda cewa wannan wulakancin da ake mishi ana mai ne dan a hora shi kuma nan gaba zai wuce ya haƙu balantana kuma aka je makarantar boko irin wulakancin da swabada suke mutane kana aiki a ƙarƙashin su amma kan zaka haƙura har ma a dinga ganin cewa kamar jure wannan wulakancin wani sashi ne na training da ake maka to me yasa idan a karatu ne ba ma iya wannan juriyar nan da nan sai ka ji mutum ya fara ainihin wato nuna gajen haƙurinsa da da fita daga daga haddin hankali yace wala wala wala yanshuru a karati karka je ka dinga yada wato tuntuban malamin ka wani hazan kida zallatul ulama tutwa wala turwa kurakuran malamai da wasu ana nannade su ne a boye ba a ruwaito su imamun nawawi mun ji cewa yana da gaske abin da ya ba da labarin suna yi suna dalibai sadaka da neman Allah subhanahu wataala ya karba musu ya koye musu aibin malamin su walakin la yuqalladuna fiha amma ba za ka yi koyi da malamin ka aka abu da yake kuskure mu kiyaye wannan ba za ka ji ka yada kuskuren ba amma ba za ka ce tunda dai yayi a ci gaba da yi ba qala sulaiman at-taymi law akhadhta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika ash-sharru kullu in ka ce duk wani wato rangwame da wani malami ya kawo za ka haɗa dukka riƙe to sai sharri ya haɗa kanka gaba ɗaya kowane malami kuma yana zallarsa wannan magana tana cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli wa rahimallahu alqa'i Allah ya ji kan mai wannan magana shine wani mawaki mai suna Ali ibn Ja'ad da yake cewa man zallabi turda sadayahu kulluha kafal mar'u nailan kafal kafal mar'u niblan an tu'adda ma'ayun yace wani mutum ne wanda zaka ce wai an yarda da dukkanin dabi'unsa babu wannan mutum ya ishi mutum wato ainihin nublan a ce ya zama gwarzo a ce laifukansa kididdigaggu ne wato sune sune variant ke ba sune asali ba za a ce eh matsalar shi ne da kaza da kaza da kaza a kirga da yan yatsu ma'ana duka sauran kuma ba matsala bane to ya ishi mutum ya zama mutumin kirki a ce laifuffukan shi ba su ce a kirga da yatsu ba wannan kuma haka ake mu'amala da kowa haka ake mu'amala da mata a gida haka ake mu'amala da abokan hulɗa da makwabta wato kowa na da nashi laifin amma laifi shine mafi karanci a cikin lissafin sufofinsa wal qa'id da wani wanda yake cewa wannan kuma wakan hariri ne a cikin mulhaqo da yace wa in tajid aiban fasuddal khalala jalla man la aiba fihi wa'ad fa jalla man la aiba fihi wa'ad haka waka take akwai fawon yace wa in tajid aiban yana magana akan mulhasa a cikin muqaddima yace wa in tajid aiban in ka samu wani aibi a cikin wannan waka fasuddal khalal ka toshe wannan kafar fa jalla man la aiba fihi wa'ad Allah ubangiji madaukaki shi kadai ne wanda bai da aibi wa'ala kuma shine madaukaki muna da manzo muna ta iraq ta hariri riko a cikin ko dai mukaddima ko karshen ta amma da cikin muna wannan wakati karshe ne ko na'am qala shaykh abu zaid al-imam shaykh bakar abdullahi abu zaid Allah ya gafarta masa yake ce yake cewa wa idza bada laka khata'un min ash-shaykh wani abun sha'awa shine wannan maganar ta bakar abu zaid ya faɗi ta ne a cikin littafin abin nan sharhi na hiyatul auliya malamin su yayi hiyatul auliya abin nan bakar yayi hiyatul auliya kuma malamin shi shine malam Usaimin shi kuma ya mata sharhi littafin da dalibin yace wa idza badalaka khata'un min ash-shaykh idan wani kuskure ya bayyana daga malaminka aw wahamun ko wani rafkanwa fala yusqituhu dhalika min aynayka kada wannan kuskuren ko rafkanuwa ya sa malamin ya zama ya waye gari bai da daraja a idanka fa innahu sababul li hirmanika min ilmi in akai haka to ka dauki salo ko ko ka samu kanka dalilin da zai sa ba za ka ci mure ilimin sa in baka gan girman sa ka ka ka ya da girman sa wama ahsan wama ahsana ma qala sa'id ibn al-musayyib kama qala as-sakhawi fi al-i'lan bit-tawbih liman dhamma ahli at-tarikh al-imam al-imam as-sakhawi muhammad ibn abd al-rahman as-sakhawi babban malamin nan da ya rasu a shekara 1902 yana da littafi mashahuri al-i'lan bit-tawbih liman dhamma at-tarikh ya so ya kama da wancan na ainihin ibn asakir ibn asakir tabyinu kadhib al-muftari ala abul hasan al-ash'ari yayi shi ne dan kare wato abul hasan al-ash'ari daga abin da aka ambata akan shi na wasu maganganu shi kuma wannan al-i'lan bit tawbih liman zamma tarikh ko zamma ahli tarikh shi ma kamar mai da martani ne ga wasu abokan hamayyarsa shi sakawi yake to a ciki yake cewa laysa min sharifin zama mujanna magata da muhimmanci kwarai da gaske babu wani mutum sharifi wani mai daraja wala alimin ko wani malami wala zi fadlin ko wani mutum mai falala ya'ani min ghairi al-anbiya alayhi salam yace in banda annabawa Allah ya kara musu aminci illa wa fihi aibu sai ka samu mutumin da wata tawaya da wani hali wanda ba ba haka aka so ba walakin minan nasi man la yanbaghi an tubkara uyubu amma daga cikin mutane kowa na da aibu amma akwai mutumin da bai dace a zo ana yayata aibinsa ba faman kana fadluhu akthara min nafsi duk wanda alkhairin sa falalarsa kirkin sa yaddirin jayi aka san haka a a a wuhiba naqsuhu li fadli sai ai kyautan wannan na kasar ga falalar sai a yasar da na kasa ba a ambata kun mutumin da yana yana da kirki an san shi da mutunci don wani kankanin aibi da aka samu to ba daidai bane ka zo kana ambata kaji yace walakin minan nasi man la yanbaghi an tudkara um akwai mutanen da bai dace ba a ambaci aibin su gaba daya shi za ga sahabbai sai a ce ana kauda kai akan aibobin su ba a ambata saboda falalar su ta yi yawa tarin jayiwanci saboda kuma matsayin su addini ta kuma malamai kuma haka muke ma iyayen mu ai ko haka muke ma duk wanda muke so duk wanda kake so ka san yana da aibi ko kin san yana da aibi amma zaka kau da kai wa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa wailul lil atba min atharat al alim yace masu bin malami akan kurakuran shi sun shiga uku kila kaifa zalika aka ce ya kake nufi qala yace yaqulu al alim shay'an bi ra'yi malami ne zai faɗa abu da ganinsa ba da hujja ba ثم يجد من هو اعلم برسوله برسول الله صلى الله عليه وسلم sai kuma yaje ya samu wani da ya fi shi sanin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mishi wani abu da ya saba wancan ra'ayi fa ya turuka qaulahu sai ka ga yawa da magana ta sa thumma yumdi al asba su kuma mabiya sai su gaba da bin wancan ra'ayin nashi na farko ga abin da yake shine karatu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bari ya kama karatun su kuma suna nan suna kallewa suna cewa a mazhabin malamin mu kenan kaga sun sun shiga cikin imuwa shi malamin nasu yayi watsi da wannan shi za ka ga malam albani nasiruddin ya kawo a cikin muqaddimah sautu sala daga dukkanin malaman mazahib kowa an samu yana cewa in aka samu hadisi to shine mazhabi na ayi watsi da abin da na faɗa amma ko za ga masu mazahib ba sa aiki da wannan ka'ida suna ci gaba da kalewa akan abin da limamin su ya faɗa ko wani daga cikin mabiyansa wannan magana cikin al-muwafaqat na Imam Shafi al-thalith ashara la yuqallidu wa la yata'assabu li kulli ma yaqulu kar ka zama muqallidi wato muqallidi a matsayin ka na dalibi ba tafarki bane mai kyau ka zama kana bin magana babu dalili sannan kuma kar ka zama wanda kake mai ta'assubanci wato kamar da duk wanda ya ƙi bin maganar malamin ka kamar da shi abokin faɗa shi ne ta'assubanci ka dinga gaba da mutane akan batun maganar malamin ka alhazara alhazara min at-ta'assub lil-shaykh wa taqlidi yace ina jan kunnan ku ya kuda da bai daga zama ɗan rikici ɗan kabilancin maganar malamin da kuma bin malamin ku a bisa rashin hujja fi kulli ma yaku akan duk abin da yake faɗa kace duk abin da malamin kai faɗa kawai dole shine daidai wa ala talibil ilmi an yumayyiza bayna al-ittiba' wa at-ta'assi min nahi yana da kyau kai ɗalibin ilimi kai kokari ka tantance tsakankanin alittiba bin mutum wal iktida da koyi da shi min nahiya ta wata fuska وبين التقليد والأخذ بالزلات والحفاظ من ناحية أخرى da kuma ɗaɗayin ɓangaren ka tantance bin mutum ba bisa dalili ba da kuma koyi da shi akan kurakuransa wancan guda biyun abu ne mai kyau alittiba wa ta'assi bin sawu da koyin take-taken wani mutumin kirki alittiba wa ta'assi kenan su kuma wannan guda biyun at-taqlid wal akhdh bi zallati wal hafawat su kuma ba su kyau bane to sai ka bambance ina ne ake koyi da mutum wato dukkanin ababen alkhairi dudu wani abu mai kyau za ka yi koyi da malamai a tun daga kan misali take-taken rayuwarsu mun ji a baya nawa yake cewa ana rubuta tarihin malamai ne don ana koyi da su kuma za mu ga waƙi an haka ne ɗalibai da mabiya suna koyi da malamansu to akan me za ka yi koyi da su akan ababe na kirki akan ababen da ya karantar da kai na alkhairi wanda suke da hujja akan abin da ba wannan ba ba wata ɗabi'arsa wanda ba mai kyau ba wani halinsa wani yanayinsa wanda yake banta da shi to ba dole bane ka koyi shi hasali ma in ba mai kyau ne bai kamata ka koyi shi alal misali zaka iya samun malami ya kai malami amma sai ka samu yana da taurin bashi shara kuma ta hana ba za ka ce to tunda malamin mai taurin bashi ba ma kai mu ci gaba da yi zaka iya samun malami da auri saki ya aura nan ya saka ya aura can ya saka to ba za ka koyi da shi akan wannan ba ba kuma zaka je ka dinga ba da labari cewa ai malamin mu bai da kirki wallahi din matar da ya aura nan da nan sai sake ta zaka yi samun malami wanda yake yana da lunkufarki wato bai iya hulɗa da mutane ba zai iya saka muku magana a makaranta ko ya muku gori cewa ku jahilai ne shi ya karantar da ku da ba dan shi ba ma da kuma matattu zai yi muku wannan goro to wannan ba abun koyi bane domin abun koyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin da muke kuskurewa shine Kar ka saka malaminka a cikin birgamu wanda Allah ya ce ai koyi shi Kar ka saka shi annabi ne Allah kawai ya ce ai koyi shi la karkan lakum fi rasulillahi uswatun hasan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ake dora dora a matsayin model a matsayin abun kallo ana koyi da komai nasa shi sa kaga an ruwaito mana komai da ya shafi rayuwarsa hatta abinda a ɗabi'ance bai dace a ruwaito ba hatta abin da shi kanshi ma ya hana a ruwaito na wasu labarin hulɗa da iyalai labarin zamantakewar shi a cikin gida kaga ba wanda ake ruwaito wannan na game da shi amma annabi za ce ya shiga gurin matansa ya shiga ɗakin kowace ya gaisa da ita wancan ma har ya yi mata kaza wancan ma har sun yi faɗa wancan ma ya fi santa akan wance kaga duk wannan asali private life ɗinsa ne amma duk wannan abun koyi to malamin ka ba za ka koyi da shi akan wannan akwai malamin da za ka ga malami ne mai sakaci bai ɗaukan abubuwa da muhimmanci in ka rayu da shi kwana ɗaya ko biyu za ka gane mutum ne wanda bai ɗauki abubuwan da ya kamata ya ɗauke su da muhimmanci ba na san wani babban malami a ƙasar nan da za mu sunan shi kowa ya sani duk mutanen da suka ɗauka sun tabbatar da mutum ne mai bala'in sakaci sakaci in the sense that hatta ɗakin shi bai iya gyara shi yadda ya kamata wato abubuwa muhimmai da ya kamata ya ɗauka da muhimmanci sai ya manta zama haka ake fama da shi to ga wannan attanan ba za ka koyi da shi ba tabi'a sace haka akwai mutumin akwai malamin da ga malami ne wanda yake yana da irin yana da yana hulɗa da wasu mutanen da ko ɗaliban halaba ko sama ga yana hulɗa da su malami ne wata kila ya shige wa 'yan siyasa ko ya shige wa wasu ainihin mutane waɗanda ba na kirki ba ko yana da wasu abokan shi da suka yarinta tun da in kana ganin hulɗar da yake da su ba za ka so haka ma'ana duk waɗannan wuraren akwai malamin da ya hawa abun hawa zai dinga ganganci yana mugun gudu da abun hawa shari'a kuma ta hana abuwa da kai koyi da shi akan wani mutum sai mun gane waɗannan sai asali dai farko shine kar ka saka malamin ka a mahallin cewa shine abun koyinka a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka saka wani a abubuwan da suke masu kyau abu ne kai koyi da wani a ɗabi'ancin ɗaya na koyi da iyayensu almajirai na koyi da malamansu yara na koyi da manyansu kowa na koyi da na gaba da shi amma ya zama me za ka koyi da shi shine sai abin da ya samu goyon bayan addini ko ya samu goyon bayan urfi mai kyau ƙwazon malamin ƙarfin bincikensa jajircewarsa mutuncinsa karamarsa tausayinsa halin kirki halin kyauta wannan abu koyi yanzu ka ga kamar albani na ba Allah ya gafarta mishi da gaske halin halayen mala albani da kullum nake challenge mutane cewa duk masu cewa su masoya ne na mala albani galibin sun kasa koyi da shi akan halin shi na kyauta da sakin hannu mal albani kyauta in zai yi ta baya baya kirgawa bai lissafi ko dumbuzuwa zai da kan zaka dumbuzo gero ka watsa wa kajiya kamar yake yake yin kyauta amma galibin muna cin cewa mun masoyin shi ne amma zaka ga muna da karancin wannan bai daga cikin abin da ni da cikin mu gaskiya burfi ko sai yana koyi da wannan koyin da ya kamata burfi wannan professor director shi kadai na sani ban ce babu ba amma wanda da na sani wanda nake hulɗa da su shi ne kawai na sani wanda ya koyi wannan halin amma mutum zai maka wani abu wanda ba shi kake tsammani ba sai ce kuma haka mal albani yake haka mal albani yake ba ba aina yake a cikin karatu cewa haka yake kaga wannan ko dan kai koyi da shi anan to kana da goyen bayan nasoshi na shari'a kana da goyen bayan al'ada mai kyau cewa halin kirki kuma wannan halin kirkin da ya shi za mu samu duk wannan structure da muke takama da shi duk yadda malai kai ga horar da ɗalibai na ga wasu ran da bai bar structure din nan ba wallahi duka watsewa bane babu yadda za a iya ci gaba da wannan da'awar da wannan abin nan inda babu structure inda babu gine-ginen nan babu board babu principal babu kaza structure na nufin na physical da kuma na ainihin wato administration da babu wannan structure kowa kama gaban shi kawai amma kaga kuɗin shi ne da ya samu masu yawa wanda a ɗabi'ance kowa yana so ya samu ne ya ci ya sha ya more ya mutu ya bar gado shi kuma kawai ya ce duk ba zai wannan ba hamala ya mutu bai da wata riga mai tsada da za ka ga ya fito irin yadda malamai suke fitowa ko alazan bari irin bai da jallabiya ce ko kaftani kawai sai hullan da yake sakawa yan 1515 ba haɗa banki bai yi wannan ba bai hawa wata mota ta alfarma ba bai gina gida na alfarma ba haka ya rayu kamar kowane gama garin mutum amma duk sai ya zindima waɗannan dukiyoyi cikin aikin wakafinsa a lokacin wasu mutane gani suke ma kamar bai da wayo ko bai san darajar kuɗi ba ashe shine mai wayo yanzu Allah ya so mana kyautata mai zaton cewa duk abin da ake na ayyukan da'awa da karantarwa da wa'azi ba wai dan kama sunan shi a ce Allah ya gafarta mai ba duk abin da yake yana samun lada to wane ne wanda yake rayuwa da yake samar wannan ladan da wannan bawa Allah yake samu ke kai da kake rayi kake duniya ba dole ka samar wannan ladan Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya karba mai almuhim shine ana koyi da malamai ne akan halayen su na kirki da ayyukan su wanda suke masu fa'ida wa yace a fa kullu fa kullu radin fa kullu radin wa mardudun alayhi kowa da ka ganshi yana raddi kuma ana mai akwai magana da in ya fara za a mai mai ba za a karɓa ba akwai magana da shi ma yana maiwa da mutane wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak duk wani malami da ka sani a duniya tunda kan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu har zuwa ƙarshen wanda za a yi a cikin malamai a musulunci ana karɓan maganarsa kuma ana yadda wata illa rasul sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda duk malaman cikin sahabbai ka lissafa irin su Umar irin su Ibn Abbas irin su Aisha irin su Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan dan Abbas da makamantan su kowanne zaka ji tana a cikin karatu an ce magana da ya faɗa kaza ba a yadda ba har mu sune aljilul awwal min ulama to me yasa muke iya ihtimalin wannan a ce ga wani sahabi ko ga wani tabi ko atba'u tabi ko malami cikin malamai maliku ko ainihin shafi'i ko imam ahmad ibnu hanbal ko ibnu taymiya ko ibnu qayyim ko ibnu hajar ko suyuti sakhawi har zuwa malaman wannan zamanin su albani su usaymin su bin ba su wani su wani su wani duk zuciyoyin mu na iya ihtimalin a ce kaza da suka faɗa kuskure ne ba a karba ba muna iya tolerating wannan ko amma me yasa ba mu iya tolerating na direct malaman mu an ce kaza kuskure ne wannan san san rai waɗancan sun fi su girma ba a cikin musulunci jama'a ya kamata mu gane malaman da muka rayu da su muka gansu muka karatu a wurinsu wanda yanzu ba ma iya tolerating wani ya ce kuskure suka yi kuma ya tabbata kuskura waɗancan sun fi su falala me yasa muke tolerating waɗancan ya kamata ɗalibai mu da cikin haicin in aka ce wane ya kuskure to natsuwa za ka yi ya aka yi abin ya zama kuskure in ya tabbata kuskure sai a karɓa ma'anar wannan ya samu lada ɗaya ma kenan in ana da yadda za a bashi mafita sai a bashi mafita ko kuma alal aqal wannan maganar ai ba shi ya fara ma faɗanta ba ta yu ya faɗo wani ra'ayi ne marjuhi ko kuma wani ra'ayi ne yanzu ta bayyana cewa ba haka yake ba haka yana da sauƙin mu'amalanta wannan idan idan idan ka sa wa kanka kyakkyawan manufa cewa gaskiya kake ne sannan kuma su malaman waɗannan ba su karanta da irin wannan tafarkin na ainihin wato rashin iya tahammuli ba yana daga cikin abin da dole za ka yi ba ma 'yan boko rayuwa a cikin university an yi training 'yan boko akan iya tahammulin naƙari duk maganar da ka faɗa ka san wannan magana is subject to criticism za a tattauna ta kuma za a iya a tattauna tattaunawa ta yi zafi sannan kuma da an tashi kenan kuma ya wuce kowa ya ɗauki abin da yake ganin ya gamsu da shi kar ka sa wa kanka cewa wai dole sai kowa ya gamsu da abin da kake faɗa domin shi annabin ma da ya kawo wannan kyakkyawan addini ya fi mutu wasu ba su gamsu ba har yau kuma wasu ba su gamsu ba ko dole kyale ta aka yi to yana kuma ga a cikin gidan musulunci dan wani bai gamsu da wata magana ka ba shikenan sai sai ya je abin da zai kai kuma ka iya dai gamsar da mutane akan abin da kake ganin daidai ne wa qala al-mawardi al-imam abu al-hasan ali ibn muhammad ibnu habib al-mawardi mashhurin malami ya daga cikin alƙalai na ƙarshe-ƙarshe a daular ƙarshe-ƙarshen daular banu al-abbas wajen ƙarni na biyar ba na manta ba rasu su shekara ta ɗari hudu ne da sittin da littafin al-ahkamu sultaniya da adabul duniya wa din a cikin aka ɗauko wannan magana adabul din wa duniya na shi yake cewa wala yanbaghi lil muta'allimi an tab'athahu ma'rifatul haqqi ala qabul shubhati baya dacewa ga mai koyon karatu an tab'athahu ma'rifatul haqq lahu ala qabul shubhatin ya zama sanin gaskiya da kai game da malami to kada wannan ya ya sa ka anshi abinda kuma shubha ne wala yad'uhu tarkul i'inati lahu ala taqlidi fi ma akhadha anhu sannan kuma karka bari wato a a abin nan wato barin al-i'inat barin shan wahala ya hana ka daukan abin da ka koya na ilimi kada wahala ka hana ka daukan ilimi fa inna rubbama ghala ba'd al-atba'i fi alimi wasu mabiya suna wuce makadi da rawa wajen bibiyan malamin su hatta yaro anna qawluhu dalilun wa in lam yastad mutane su koma suna bin malami biyayya ce tsanani ha awayi gari maganan malamin ta zama dalili ko da bai kawo dalili maganar malami ba yake dalili ba amma dalilin da yake kawowa shine abun bi mal albani na mu Allah ya gafarta mai ya ta faɗin wata magana na rike ta da dakewa yace duk malami ka kula idan ya faɗi magana in yana da dalili ba zai rufa sa ba sai ya kawo ba zai bari ku bi shi bashin hujja ba da kan ka ji malami ya faɗi magana bai kawo dalili ba to ka dauka babu ne kawai ko kuma ka tafi nema amma inda yana da hujja da yace ai kaza hukuncin shi kaza ba zai rufe baki ba sai ya ce saboda aya kaza ko saboda hadisi kaza saboda malam wani yace kaza shi malamin da ke faɗan magana ya fi ka san ya faɗa hujjarta to idan bai faɗi hujja ba to wannan ra'ayin shi daga cikin aljihun shi ya ciro ke to kanka ɗauka wannan na cikin aljihun shi ba hujja ba hujja ba sai ra'ayin ku yayi ɗaya wa an wa anna atiqadahu hujjatun har su fara ɗaukan cewa duk abin da malamin su ya kudirce hujja ne wa illam yahtaj ko da bai kama hujja ba shi za ka ga ana cewa a kawo mutum hadisi ce amma malam wani ya ce kaza a kawo mutane hujja a cikin listi a to amma ai malam wani bai aiki da ita ba ai wani ba ka so malam wani ba to ka kama irin wannan hanya ba ka san jin wata magana sai maganar malami ga hujja ana gaya maka fa yufdi bihim al-amr ila at-taslim fi ma akhadha sai ka ga an wayi gari sun sallama ga duka abin da suka karba ba tare da hujja ba yace wala qad ra'aytu min hadhihi tabaqati rajulan yunaziru fi majlis yace na taba ganin wani mutum irin waɗannan irin dan malam din nan yace wa qad istadilla alayhi istadalla alayhi khasmu bi dilalati sahiha abokin hamayyarsa ya kawo mishi hujja wacce take wadiha fa kana jawabuhu anha annahu qala amsar da ya bayar kawai yace hadihi dilalatun fasida wannan hujja ba mai ƙarfi bace karnatacciya ce wajen fasadiha abin da yasa wannan hujja ta ba ta da inganci anna shaykhi lam yadhkurha malamin bai taba faɗa da wannan bai taba koyar da wannan karatu malamin bai taba koyar da wannan ba haka ba karatu bane yace wa malam yadhkuru shaykhu fala khayra fihi duk abin da kaji malamin bai ambata ba to ba alkhairi bane fa amsaka anhu mustadillu ta'ajjuban wancan sai ya kame bakin shi yana mamaki wali anna shaykhahu kana muhtashiman domin malamin ya kasance babba ne abin girmamawa walaysa kasratu su'ali inatan yace yawan tambaya bai nufin wulakantawa ko tozartawa ko cin mutunci wala qabulu ma sahafin nafs taqlidan kuma an san abin da yake ingantacce a asalin shi wannan ba takalidi bane wato abin da malami ya faɗa ya kawo hujja ka karɓa wannan ba takalidanci bane sannan kai tambaya da neman hujja wannan kuma ba raini bane almuhim kaga irin wannan ɗabi'ar ita ce ta yaɗi yanzu a cikin mutane ai malamin mu bai ce kaza ba ai malam wani ma ya ce ai malam wani ya karantar da komai da ka da abin da wani ya kawo wanda ba wannan ba to ba za ka karɓa ba ai a wa'azin ƙungiya kaza an ce ba a karɓan irin wannan karatun ma'ana mutum ma ba zai saki zuciyar shi ya bari ya ji menene ba ya ji me ya riga ya sanya wata madakata to wannan cin zarafin malamin ne a asalin gaskiya domin kana sa shi a muhallin da ba nashi kana daura shi akan wata wato kujera wanda Allah bai bashi wannan falalan ba ka dauka shi ma cikin tawaga ce ta mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الرابع عشر تنبيه الشيخ إذا أخطأ وتذكيره إذا نسي yi wa malami faɗakarwa in ya kuskure da kuma tana mashi abin da ya manta wannan shi ma cikin haƙoƙi ne bai cikin rai kullu ibn adam khata wa khairu khata'i da tawwabu dukkan dan adam mai kuskure ne kuma mafi alkhairi masu kuskure su ne masu tuba da haka Allah yake son masu tuba inna la yuhibbu tawwabin fal kamalu lillahi wal kitabi abin da yake cikakke babu na ƙasa a cikin sa shine Allah subhanahu wataala sai kuma littafin Allah alqur'ani wal ismatu li rasulihi wa anbiya'ihi su kuma annabawa Allah ya katange su daga yin kuskure wajen isar da sakonsa wa kama qila li kulli zawadin kabwa wa li kulli alimin hafwa kamar yadda kuma ake faɗa a karin magana ana cewa li kulli jawadin kabwa kowane doki da ya iya tsere wata rana yana tuntuɓe kuma kowane malami yana da ainihin kuskure fa idza aqta ash-shaykh aw saha aw sadarat minhu dalla fi majlisihi la budda min nasihi wa tadhkirihi wa istidrak alayhi idan malami ya kuskure ko ya rabkannuwa ko ya faɗi wani abu wanda yake zalla ce wani zamiya ta same shi a wajen karatu ko a wajen karatu dole ne a mai nasiha da dan adam shi dole ne a tunatar da shi dole ne a gyara mai wa bayanu wajin khata'ilu kuma dole a bayyana fuskar kuskure da yi lakin bi riskin wa talattufin amma a cikin nasuwa da mutuntawa ko husnul adabin da kyakkyawan ladabi ba ta cin mutunci da nuna zakewa ba wal aula an yata'anna fi raddi alayhi ba'd al-farag min ad-dars abin da ya fi dacewa shi ne sai a jinkirta sai an gama darasi wannan ya danganta ga irin yanayi a yanayin yanzu yadda ake rukuni ni gaskiya na fi goyon bayan idan an ga malami wani kuskure a cikin karatu da ake rukunin gara a faɗa ya shiga cikin gyara ya fi amma za ka kuma lura da yanayin malami akwai malamin da kana mai haka kuma za ku kulla gaba da shi wannan ma ya daga cikin dan adalcin da muke magana da akwai malamin da bai so kwata kwata a tada shi ko da aya ce ta makale mishi in ka tada shi zai maka lamba cewa wannan so yake ga bayana zai dinga maka mummunan nufi yes musamman a karatu wurin na boko jama'a da ake wanda ake yin jarabawa ake bada certificate ake yin semester exam ko malamin da kana mai tambiyi akan wani abu to ka faɗi course din nake ba wannan sai ka shiru ka rabu da shi saboda zai zama maka fitina ka rabu da shi ya gama abin da yake yi ya ƙara gaba su za ka gyara wa malami wani kuskure ko wani rafkannuwa wannan shi ma haƙƙi ne akan ɗalibai su gyara mashi sannan wannan yana sa malamin ya ƙara ji a jikin shi cewa hayin da shi ɗan adam ne gaba kowa yana da yana da yana da kuskure kuma yana sa wa malami fika da cewa shi ɗaliban nan sun san abin da suke ba wai kawai suna zaune a gaban shi ne haka kaman kujeru kawai ba su da amfani ba sannan yana nuna mushi cewa yana da mustaqbali a ilimi cewa ilimin shi ba zai ainihin wato lalace ba babu laifi da tana mana wani labari da san wasu sun sani a makarantar da ta dara hadisi lokacin muna ana zuwa muciya karatu da aka saba na asabar da lahadi an yi wani lokaci da wasu ni ina ciki malam nura ya haya marigayi Allah ya gafarta mai yana cikin masu yin wannan abu da wani dan uwa ba zai iya waye ba muna yawan tattaunawa da mala akan mas'aloli sosai in mala ya faɗi wani karatu sai mu kaman ba haka bane ko kuma mu ji ya mana garaba sai mu mishi magana wani lokaci ya sai an ɗauko da tafai ko sai an je sai mako mai zuwa to wata rana an zo haka an taru kafin malam ya zo sai wani ɗan uwa ya miƙe malami ne shi ma yanzu mai da'awa ya miƙe ya mana tatas ce abin da muke yi ba daidai ba ne muna kawo malam baki a karatu muna nuna mun mun sani saboda kaza da kaza da kaza ana cikin wannan zance yana nuna cewa abin da ake ba daidai bane mala yana kafin ko kowa ya shiru kada wanda ya ƙara sa baki babba ne kuma a cikin mutane sai ko ga malam ya ya shigo daidai ana wannan magana malam yana cikin magana kawai sai ya karba ya ce a malam ya ce wannan dan uwan wannan abin da kake so kake mai mu dari kake malam ya faɗa yace ai shi waɗannan ɗaliban da suke magana yace yana daga ciki yana daga cikin abin da suke soyuwa a zuciyar shi wannan abin da suke ai faɗa ta kalma yace ku bar su su faɗa a nan in gyara ne mu gyara gaba ɗaya in akwai kuskure suke a gyara musu kuskuren su to haka wata ranar kuntuna aka zo aka yi sallar gawa a nan malam ya kuskure ya rafkanuwa hankalin shi ana ginin nan lokacin hankalin shi na cikin tunani da sauransu ya kabbara uku da ya kabbara uku kawai sai ya sallame to kaga irin wannan akwai wani kwarjini da kuma rafkanuwa sai ka dauka ko kai ne kadai kai rafkanuwa irin hadisin zuriya dai ne sai aka rasa wani mai karfin hali da zai malam baga haka aka dauki gawon nan daga nan haddan mu alhalin ba a gama sallar nan ba sai da aka je can aka aje kafin a shiga cikin makabarta a je a rufe gawar ina jin kuma al'adun baban bane ko wani sai karfin hali ce malam shin akwai akwai inda aka ce a kabbara hukuni tukunna sai wani ya ce a aice to malam uku kai sai kuma ya ce ai uku akai ai uku akai to ranar wa'azin da malam yake na akan irin wannan abu yace a daina ganin malami ya kuskure kawai ai shiru wajen kwarjanin sa to dan misali inda an tafi wannan a haka za ka yi mamakin wani a yau zai iya ce maka ai malam wane ya taɓa yin kabbara uku da haka ana yi duk abin da aka nuna ya tsaya kamar da rai bari ya zama so da haka in za ka yi gyara amma ya zama za ka yi gyara ne kai ma ala bayyana akan hujja akan abin da yake na ilimi ba akan sarranka ba ba akan sarranka ba wani lokaci na san wasu suna wata magana da muka taɓa yi da malam akan spelling din sunaye har yau ina buga wannan misali malam ya ja na ja malam ya ni kuma ina ji cewa ni lingus ne ba ni a furuki ne za a wannan ƙarshe dai kawai malam ya mun abin nan kawai ya batar da ni ake ta mun dariya amma kuma daga ba dole an gane cewa wannan shine daidai cewa spelling din sunaye akwai standard format da ake spelling din sunaye a kowane yare akwai shi to bai yiwa ko yanzu mu zo albani kan ko sabon format za mu rikita ma yara takaddunsu ne da yawa yaro daga gidansa an mai spelling din sunan shi Jamilu da J A M I mu kuma nan wuce dole a mai da shi Jami da double E to yana zuwa wani wuri zai je neman admission ko ya tafi kasar waje sai a ce ba shi ne da haka mu ban mishi sunan shi da Hausa aka mai spelling mu kuma yanzu muna yi mai spelling din ayan sunaye ayan mun gana ma da Indiyanci ma ayan ka ne ne ta kawo malam wannan abubuwa amma malam yake da har malam ya rasu ina ji akan wannan yake Allah ya gafarta mai amma kuma magana shi ba daidai bace kuma daga baya dole a makaranta aka zo aka hakura aka bi wannan saboda yara sun ta samun matsaloli sun ta samun matsaloli da sunayen su baka certificate din shi primary certificate din shi yana reading daban da SSC din shi saboda an ta canza wannan spelling din an ta yin su irin kaman transliteration ko transliteration wani format na rubutu daban ba ba day to day English bane na san wasu mu duk suna nan akai abu Allah da haka da jama'a abinda ake so shine abinda ka san daidai ne yi kokari ka bayyana daidai shi amma ba karka karka sa mutane sai sun bi in ka bayyana daidai kai iya naka wanda kuma ya gane ya bi shike wanda bai gane wata nan zai gane to malam albani Allah ya gafarta mishi da gaske malamin da na sani yana da ya tsani wato a dinga bin shi haka kawai a makanci duk mun san wannan ya tsana haka baya so yana daga cikin ababen da ya yaka amma abin takeici yanzu mu ɗaliban shi akwai wanda muke wannan abu ko mun sa shi a matsayin wato abin bi a makance ba daidai bane annabi kai ake bi a makance da ma isa tabiya mu kiyaye wannan shi zaka ji malam yakan ce mana ku rike hujjar da na faɗa wata rana zaka zo bana nan in ka zo albani ya mutu fa ko in ka je ka faɗa ka ce maka yana hujja ai kika mun taba ji wannan magana bakin shi yace in tunda duk karatun da ya faɗa baka bin shi bashin hujja zai faɗa ya faɗi littafi ya ɗauko ya nuna shi ya ce gashi nan ga shafin bugu gaba da kaga ai ya gama komai to in ka tashi rike wannan hujja in ka ga dama ba sai ka ce malam bani ne karanta da kai ba kai dai ga hujja shi ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza kaga irin wannan malamin akwai zalunci ka zo faɗan magana ba da ka ce ka ce kai albani ne ya ce a sai ka ce albani ne ya karantar da kaza ga inda ya ɗauko akwai masail da dama da malam albani ya saba da mutanen zamanin nan akan su amma babu wanda ya saba da san zuciyar shi abinda karatun shi take akai abinda yayi nazari duka masalar da ya karantar wanda aka yi rikici zaka yi samu wata kila dozin biyu yanzu din nan zaka yi faɗan matsala dozin biyu da malam yayi rikici da mutane akan ta ko aka yi rikici da shi akan ta tun daga lokacin da aka fara matsalar aljanu ajinu da cikin istiraha wane ne da wane ne har zuwa kan azumin asabar sallar juma'a da safe wa duk ga sanan kowace matsala fa da karatunta ba wanda kawai kawai ya je ya shafo ko a daki mata shi ko ya fito ya ce ayi kaza so da in zaka karantar da matsalar faɗi inda karatu yake saboda kaza saboda kaza saboda kaza in akwai wanda yake da aka san wannan shi ma ka wannan shi so abu ne very simple is academic work kaza kaza kaza kowace matsala ai critique dinta ya take me yasa ta zama haka so amma kuma kaga kace ai mala albani ne yace mana kaza to shi za ka karba kana fara ka dama wani makiyin sunan ne shikenan ka lalata daraja karatu amma a jikai ma kana faɗa kana cewa to wannan magana tana wuri kaza ne wannan magana saboda malam wanda yafi kaza aka faɗe ta saboda kaza saboda kaza yanzu duk wanda yake ya san me ake cewa ilimi zai nutsu saboda kai ma ilimi kake faɗi wannan shi da kake dawo mala albanin daraja sai a ce ka lalle malamin nan ya kanta da ɗaliban shi ma'ana in aka ji kuna tumbatsa ilimi an san daga daga ainihin taskashi ne kuka sha akwai mutanen da dama da sun raina mala albani san da yake rayu amma wallahi ɗaliban shi da suke rayuwa yanzu da suke karantarwa da irin da aka so da bayanin da makarantar nan shi ya alamta musu cewa ashe malamin nan yayi aiki wajen karantarwa in ya iya yayi waɗannan akwai malamin da ya gaya mana ya ce yanzu an waye gari fa malamai da dama suna kallon makarantar malam albani da ɗaliban shi a matsayin model da inda yadda ya kamata ɗalibai su zama suna da wafa'i da ci gaba da aikin malaminsu har addu'a wani dinga yana cewa Allah ubangiji ka sa ka azurta ni da ɗalibai da ɗaliban malam albani an sa shi a albani tv wani malami da ya irin me ake ce mishi irin abin nan me suna abin ma irin wannan dan abin da yake sakawa fatan alheri yace a adda yake ce Allah ya azurta shi da dalibai irin daliban albani akan mene akan karatu ba akan zafin kai ba Allah ya tsare mu bar mu samu wurin tsayawa na so a ce mun gama handawa din nan gashi tayi mana tayi mana hutsu kenan zan ce ko ta hutse mana sosai wa na ganin sauran kawai kuwa zai je karanta ne ya kamata a tsaya kasar biyar din nan ko me shawara ba to bar dai mu gani mu samu wurin tsayawa yace a birifkin wa husnul adabin wa aula an yata'anna fi raddi alayhi ba'd al-faraj min walakin lana fi salafin as-salih rahmatullahi alayhi al-uswatu al-hasana wal qudwatu as-salih muna garin bari mu tsaya a nan sai mun sake yin shi gaskiya saboda akwai maganganu masu muhimmanci da zai faɗa daga salaf akan irin yadda suke yi ma malaman su wato istidraki cikin mutuntawa da kuma yadda malaman suke karban haka har su su yi ishadar ɗaliban su ba da labarin kyakkyawan aikin ɗaliban in Allah ya kai karatu na gaba sai mu ƙarasa insha Allah wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam hmm asani asha idai na na'am yace ne تقال أصلاتنا ثاني أشهر ثاني أشهر وكلام تقال قوي وقو قم يرسل آه با با هكذا كسكري مني إيه إقالة إيه نعم إيه إقالة با وتكود كي da da mai da kuskuren ba komai ba sai na ce menene oke kuskuren baki na ne a kau da kai ikala shine kau da kai da mai da abu ko mun girman shi akun zaka kame da shi karami ka dauka ba komai bane na'am na'am ina magana mawar wala yad'uhu nazo wala yad'uhu tarkul inati lahu kada wato bar al'anat wahala ko yad'uhu ya jawo shi ala taqlidi fi ma akhadha minhu zuwa ga kwaikwayo ga abin da dauka a wajensa eh ina naciya ba Hausa ta wuce wata iri ku ina jin kamar akwai a fasara da wasu cewa kada wato ƙoƙarin kada a ce ka matsawa malami ko ya sa kawai ka bi shi akan magana ba tare da ka san hujjata ba eh za ga wata wani abu ma ban fasara tsallakewa nake gani nake kawai kamar ba sai an fasara da wasu sallah ba to wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum